نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين بيار قوة شعبان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو ديالة للي هدود أربعين شدة وان ديداتي دا عشرين دا هدو قوة بيار شكاوة بيو شكالة تدبو دي عشرين دا بيار muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin wazaifu ramadan na muka tsaya shekara shimunta na? shekara tuyata wasu ila ne ko? wasu ila ahmadu kuma an tambayi Imam Ahmad amman rawa an Umar daga wanda ya ruwaito daga Umar fi sari'i fil qira'a anna ruya an Umar dangane da abin da aka ruwaito daga Umar fi sari'i fil qira'a a cikin wanda yake mai gaugawa a cikin karatu wal da kuma wanda yake da nawar karatu faƙali sai ya ce fi ya za mashakkatun alan nas a cikin wannan akwai wahala akan mutane akwai tsananta ma mutane a sa limamin da zai baku sallah kuma na karatu yake yi wala siya ma fi yadin layali balle ma a cikin waɗannan dararen alkisar waɗanda suke gajeru ne ba su da tsawo kamar daren sanyi daren sanyi da gere ba da tsawo ko ba daren zahi nake sun cewa wa inna mal amru ala ma yahtamilu an-nas sha'ani yana tabbata ne akan abin da mutane suke iya dauka suke jumurin shi addinin addinin musulunci ana duba yanayin mutane Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ma mutane limanci ya saukaka domin bayan shi akwai tsoho akwai mai rauni akwai mabukaci akwai mara lafiya ran kaga an ka zo sallah ya kamata ka diba so ne ne bayan ka kana daidaita kana diddiba a daidaita sau ka diba ka duk matasa ne duk daga arba'in abin da yi baya ne kuma duk yayi ne ka san su to shi kenan sai inda mai ya kare mai tawawar karatu kawai ma ka ba ka ga wani ya dan duka haka tsayuwar ma ba ya yi sai ya dan rangatsa wani kuma haka nan shi ma ga yanan kwanan da aka sako daga likita mutane dai ga sunan kala kala to shi kenan da an wara sai ka kama masu wa shamsi wa duha والتين والعاديات إذا زلزلت الأرض أزن karanta masu. ko sama kanka ta yi tabowa saboda wani da ya ga an tabo sama ko da ba da yawa za a yi bali sai jikin shi ya mutu tunda bai san ya karantowa ba an karanto yadda bai iya ba da zai ga dai ya yi la'asar to amma ka karanta mai wal'adiyati ya dai san iyakar ta ba a dadewa ko tsani ne aka ta karatu dai ba a dadewa wa qala ahmad li ba'd ashabihi imam ahmad ya ce ma wadansu daga cikin abokanin shi wa kana yusalli bi kuma ya kasance yana yin limanci gare su fi ramadan a cikin watan ramadan yace ma daga cikin almajiran shi yace ya ulai qaumun du'afa kaga waɗannan mutane mutane ne masu rauni imamu ahmad ke gaya ma ɗaya daga cikin almajiran shi ikra khamsan ka zangi karanta masa aya biyar biyar to aya biyar biyar ma iri iri ce ai kala kala ce suratul kafirun aya nawa gari ta ko kaga misalin ta kamar aya biyar ce suratu al-maun kaga daga jeru ne to akwai kuma waɗansu ayoyin biyar wanda suna iya yin waɗannan wajen sura nawa amma aya biyar ce kaga ya danganci ayoyin suratul baqara galiban su duk tsawo gare su to biyar din su wani wani shayin sai kaga ba samu aya biyar cikin shi ba to yace gaban ya karanta musu aya biyar sittan aya shidda saba'an aya bakwai Yusa yace saboda ma mun da za ka yi masalla duk dai masu rauni ne idan ya karanta masa aya biyar wannan a yaushe ake wannan magana yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu daidai ake wannan magana tun mutane na da kokari amma imam Muhammad yake cewa ka lallaba ma mutane wancan lokacin mutane sun yi mutane yanzu lafiya sun yi mu karfi sun yi mu komi amma kuma Ahmad ke cewa adiba yanayin su ka a tsananta musu a cikin sallah domin tsananta a cikin sallah koran mutane ya ce dan ma Allah ta'ala ya samu mutane ne musulmi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam muna girmama malamai wallahi da ba mu girmama malamai da kamar yahudu muke da tuntuni limamai su kare za a zanke bai cikin masallaci suna sallah amma muna jin nauyi muna jin kunyan Allah Allah ya ce mu girmama su yasa sai mu yi ta hakuri ba kasuwa amma sai ko magana ba ka yi ko yi ta gaba kana malam ba ka ko wannan bangaren ka ce wallahi malam ana matsa mutane a sallah saboda kana jin nauyi a matsayin shi na wanda Allah ya ce ka bashi girma kyale shi kake kuma kana da haƙƙi ka mai magana to amma mai girmamawa kuma sai ta rihe wannan haƙƙin naka kawai sai ka haƙura da shi sai an samu wanda bai da tsoro to Allah ya malam sallan nan an ka lura mutane duk sun rage masallacin nan da dai an dan zanki rage ma mutane kuma haƙƙi ne domin kowa ke masalla kuna da hakki in an matsa maku ku yi magana domin kakkai ribin qur'ani kake karanta dan shi wani bai san shi ba bai san dadin shi ba bai kai can da kake karantawa ba wallahi in ka zan ma mutane karatu da daga tabara zuwa ƙasa wallahi ba ko tabara za karanta wani ba ya gajiya saboda yana jin karatun yawa karatun na ratsa shi ya san me ake karantawa ya iya karanta wurin amma ka zan dauko mutane can wanda kai ma in ta kakari sai rasa yadda za ka yi za ka yi kaga kai da ke ma limamin abin bai zauna maka balle balle ma mu dada amma kana karanta ma mutane yadda suka iya to wallahi in ka karanto tabara yadda mutum yake cikin uzuri ka karanto tabara ba ya damuwa ya santa da ya ji ka ce tabara kallaji sai ma su ke jikin shi da ko da bai harda ta ba ya dai san ya san inda take baki baki take ba nisa take ba ita dai ce bayan da an karanta duka ji za a karance ta kuma ya san ta ya sha karanta ta ya bude qur'ani nun wal qalam duk mutum bai damuwa qul uhiya ilayya ba ya damuwa kai ta wa inna wa anna wa anna wa anna duk ba zai damuwa ya ayyuhal muzammil ka kai tawa da tsawo ba ya damuwa ka kare wala dalil amin alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim akana lin tawfiq nan da da badaba mi ke sai da Allah ya da mutane da nan yanzu ba imamu Ahmad ya ce a karanta masu biyar a karanta masu aya shidda aya bakwai qala yace fa qara'tu sai na karanta وختمت ليلة سبع وعشرين سيلة كدرم عشرين دبقل نسوت على القرآن ميقل ما رئيلهم أن نصلى دنبنجي آية بير آية بير كو تركا آية بير كو آية شد كو آية بقل in ayoyin suna da tsawo sai a karanta biyar in ba su da tsawo a karanta shidda in ba su da tsawo sosai a karanta bakwai haka yace daren 27 daren da galibin mutane suke cewa daren da litil qadr ko ya ce ta wannan daren na sauke ƙwar'ani wannan sallar da nake da mutane haka ya nuna mutanen da suna suna ashen kuma suna ni suna kiyamun dare dan dare 27 ai kaga ba yiwa cikin kwana bakwai a sauke ƙwar'ani ya sallah ko kenan tun farkon azumi ne zan wani ya sauke Qur'ani to kuma na san akwai tahajjud da ake yi shi ma shi ma saukar shi ta alqur'ani tana ta yi روي عن رجال الحسن بن حسن أن الذي أمره عمر للي wanda sai na Umar yau mace shi an yi salliya bin nasi ya mutane limanci kana ya karau hamsa ayatin ya kasance yana karanta ayoyi biyar taji wannan kuma ya koma zamanin sayyid na Umar zamanin sayyid na Umar kuma zauwa yanzu muna da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin daidai zamanin sayyid na Umar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin a zamanin ya ce a zanyi karanta ayoyi biyar kadai sitta ayatin ayoyi shidda sau da ta addinin musulunci an gina ya a kan sauƙi ba a kan tsanani ba ballantana ibadar nan ba wajibi ba ce ta wajibin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi cewa a sauƙaƙa a zanyi karanta wa shamsi wa buhaha wal laili idza yaghsha wa duha zanyi karanta ma mutane mutane wani lokaci gani ne yawan karanta saman ƙur'anin nan zai koyar da mutane ƙur'ani amma karanta wasu gajerun surori waɗanda kusan kowa yana sa mutane masu dawo da har da su kuma in kana karanta wa mutane sama tun da mu ba laraba ba ne ba mu san abin da ake karantawa akalla dai mun san ƙur'ani da ake karantawa haka karanto mu kasan mun san wurin muna yi bin liman ba kuma liman yana ya bacewa mu tada shi ko ba haka ba daidai da gyaran murya an kai in kana karatun kasa yanzu ka ji wani ya doka ya abin nan ran nan ina ina ina sallah na karanto wallahi wa sani yasiru lil yusra sai wani ce man wa amma man bakhila ya zaba ce ba ga abin yana da daɗi in ma bace wa kai gawa sai a tada ka man ka bace wani wuri ba san ka bace an ya ce ka yau malam sai mai ta aya guda yake ta yi wurin daɗi gare shi halin ko malam sarka yi waye ba wa kalamu ahmada maganan imamu ahmad ya dulle yana ya dulle ala na fil qira'a akan cewa lalle shi a cikin karatu yura'i ya kamata ya kiyaye halal mamumi na halin waɗanda ake limanta mamu kenan wala ya shukku alaihim kada ya matsa musu kada ya tsananta musu mamu ana diba halin su a gani kamar yadda na bari salatu wasalam ya ce duk wanda ya mutane limanci to ya sauƙaƙa masa in yayi sallah shi kadai to ya tsawaita yadda yake so fal yutawwil ma sha'a to kuma galibi sai gaba haka nan bane mutum ya tashi yana rankon sallah ko kuma yana cika sallah sai kaga yana sauri ko in yana nafila sai ga yana ta sauri kamar ba shi bane da zai tsawaita mu mutane sallah kai sallah ta kadai tsawaita yawwa saboda gajiyar kanka za ta karewa kai ka san kanka in kana yi jimirin tsayuwa kana in ba ka iyawa ka sani kuma mutane ɗaruruwa ko gogomi bayan ka mutum arba'in hamsin sittin bayan ka baka san su ba to bai kamata ka tsananta musu ba in ma ka tsananta to kai zama kullum in an tsawaita sallah kai zama kullum ne kai zama to mutane suna guje ma masallacin ka ka zo ga wani masallaci sahu biyu gaya da girma wani masallaci sahu ko gaya da girma don mutane sun tahe su wata fa'ida ke akwai ita tsawaita ba farilla ba ce sunna ce sunnancin tsawaita sallah bai kai sunnancin jam'i ba to ka samu mutane sun barin jam'i daga abin da yake da ƙarfi ka kori mutane a kai shi akan abin da bai kai ƙarfin wannan abin ba ka ba daidai ba ne saboda haka ya kamata limamai su kiyaye ka san ilimanci daɗi gare in ka wara rara ka kira nan daɗi kana jin daɗi kana karatun alkur'ani mai girma to yana da kyawu ka kiyaye hali na ainihi mutanen da kake malimanci saboda an zo an gaya manim sallallahu alaihi wasallam wanda yana yana tsawaita mana sallah wanda Allah ya kira ya mai fada wanda Allah bai ce ba ai da ma ita sallah haka take ba ku je ku ya guri haka ake sallah dama ku ga in kuna ba na tsawaita nake ba manzo Allah ya kira shi mai faɗa yace dan Allah ka bari ka bar koran mutane masallacinka ka abin nan ka karanta wa mutane gajerun surori na alkur'ani mai girma manzo Allah haka ya ne sallallahu alaihi wasallam ka ga yadda yayi bayan ma liman kuma aka ce mai abin da ya ba daidai bane kenan kullun so ake mamunka su zan jin daɗin biyarka ga sallah ba su ake su zanki kuka da kai ba to balai kiyamun lail wanda ake tsawaitawa da ta wanda karatunta mai tsawo Allah ya samu dace wa qala ghayruhu min al-fuqaha wa qala hu ghayruhu min al-fuqaha wani shi ma daga cikin malamai sun faɗi wannan magana cewa a saukaka wa rawa ahli sunan ahli sunan sun rawaito an abi dharr radiyallahu anhu daga abu dharr Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma qama bihim yayin da ya tashi ya yi ƙiyamun laili da su ila sulusin laili har ya zuwa sulusin dare wa marratan wani lokaci kuma ila nisfin laili ya zuwa rabin dare kaji sulusin dare shi ne ƙarfi nawa sulusi ma ɗaya daga cikin uku me ya ka rage kenan goma da rabi zuwa sha ɗaya wa marratan ila nisfin lain wani lokaci kuma ya sanna da suwa zuwa rabin dare ƙarfe sha biyun dare kenan zuwa sha biyu da rabi kuma shi kenan kai sannan kaga akwai halittun waɗanda suke yin sallar su sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya da rabi yayi ko kuma sha biyu zuwa karhi biyu a yi awa biyu ko a tafe shi ya yi babu wani abu da yake dole ne a ce dole sai shi a fara dole karhe ɗaya a kare karhe uku da rabi ko hudu yadda mutane suke so suka suka yi yarjejeniya tsakanin su haka za su san kin sallar su ta dare ya yi Wakalu suka ce launa faltana baqiyata lailatina suka ce ya rasulullah da dai kayi mamuna fila sauran daren mu gaba daya wadda ƙarfe sha biyu a ji a koma kwana kuma wa ƙara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me kuke tamna na baka na zuba innar rajula lalle mutum idan salla ma al imam in yayi sallah tare da liman hatta yansarifa hal liman ya ƙari sallah kutiba lahu baqiyatu laylatihi za a rubuta mashi ladar sauran daren shi da bai sallah ba in dai ka tsaya tare da liman ko a shan kai tare da liman to sauran daren kaga kaya shan zuwa karfe takwas da rabi ko wani wuri zuwa tara wani wuri ma zuwa tara da rabi to shi kenan sauran daren tun daga tara da rabi har zuwa karfe biyar da rabi duk an rubuta mala da shi in dai ka tsaya tare da liman fa aka kare sallah in ka tafi ka bayan an kare abin nan raka goma sha ɗaya ko goma za a yi shafa'i da wuturi ka tafi ka to ba za ka samu wannan falalar ba ka samu ladin sallah ka samu ladin nafila amma wannan falalan a rubuta ma duk daren gaba ɗaya ba za ka samu ba saboda in kai shafa in ka da wuturi shi kenan ladar ka ta daren gaba ɗaya ta tafi wurin Allah Manzo Allah ya ce saboda haka in na maku harkon dare tsakiyar dare karshen dare ma duk ne duk za a rubuta maku ladar dare ne in dai kun yi tare da ni wadalla malam yace sai nuni ala anna qiyamah thuluthil layli ya zuwa cewa lalle tsayuwan ɗaya daga cikin ukun dare au nisfihi ko kuma tsayuwan labin dare yuktabu bihi da shi ana rubutawa mutum kiyamu lailati tsayuwan daren gaba ɗaya malam yace lakin ma'an ima sai dai fa sai in kai tare da liman in ba yi tare da liman ba ko ba za ka samu wannan rubuta maka ladar daren gaba ɗaya ba. Daga kaga akwai mahimmancin tsayawa tare da lima haka wara shan ka bari sai an gari. In ka tashi cikin dare kana son ka yi wani abu sai ka buɗe Qur'ani ka karanta. Ba ka riga ka na falfalin ka ba. To doko Qur'ani ka karanta ko ka yi ta wuridi. Ka nemo wani wuridi ka yi ta ko salatin annabi alaihi salatu wassalam ko la ilaha illallah kawa dubu nawa kake so kai sai kai cikin daren. ya ishe ka sallar da kai ta isa sai kai wata ibada kuma ko kai ta istighfari ko kai ta tuba zuwa ga Allah ko kai ta la haula wala quwwata illa billah ko kai ta la ilaha illa anta subhanaka sai dai in ka gaji ka kwanta in kuma kana yi hakuri har lokacin sahur yayi sai kai ta abinka haka ake so ladanka ta riga ta bi wadda haka mutane su bari ta daga masallaci in an yi raka goma ka hita ka tahiyar ka wa ya raka ashirin da ake raka'o'i guda ashirin ka tahiyar ka ka ce shafa'i da wutiri shi kenan ka yanke ma kanka dara amma ka samu ladan ibadar da ka yi an ba ka ladan wannan ibada din ba asara za ka yi ba amma dai za ka yi asarar sauran daren gaba daya wa بعض السلف أو كان أحمد بو أحمد يا كسن يأخذ بهذا الحديث ينا يلقو دوانا الحديث ولا ينصرف إمام أحمد باي يهتارك مسلاتي حتى ينصرف الإمام السيري ما يهتارك مسلاتي شما شيني الإمام با شما ماموني amma kuma yana gaba da liman ɗin wurin ilimi amma kuma mamuni an san shi duniya ta san kowa ne ne shi amma ba shi ke bada sallah ba wala kan ya shigo kana ji imamu Ahmad ba ba ya tashi ya tafi zaman shi ke sai an kare sallah saboda ni saboda samu albarkar nan ta dare gaba daya wa qala babu salafi sashen magabata yace man qama nisfal layli duk wanda ya tashi cikin dare yayi tsayuwa ta rabin daren faqad qama al-layla allalle ya tsayuwar daren gaba daya wannan fasara ce ta hadisi kama kayi kiyamun laili ne gaba ta dare wa ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi da umar Allah ya kara masa yarda marfu'an man qama bi ashri ayatin duk wanda ya kiyamun laili da ayoyi guda goma lam yuktab min al-ghafilina ba za a rubuta shi daga cikin waɗanda suka rabkana ba wanda bai yi ba kaga yana cikin rabkananu kuma Allah ya hana ka ka zamanto Allah ya ce wala takun minal ghafilin kada ka kasance daga cikin marabkana raka ko raka abi ne ka tashi kai cikin dare ka koma ka kwanta domin a rubuta ka daga cikin me daga cikin mutanen da suke tuna da haƙƙin Allah a kansu wa man qama bi mi'ati ayatin wanda ya kiyamul layli da aya 100 kutiba min alqanitina sai a rubuta shi daga cikin masu kankan da kai da da'a ga Allah subhanahu wataala ya samu wata daraja wadda Allah ya ce wal qanitina wal qanitati wa qumu lillahi qanitina ku zamanto masu da'a ga Allah subhanahu wataala ku zaka zamanto cikin waɗannan bayin ومن قام بألف آية وان ديتاشي قيام الليل لكما آية دبو kutiba min al-munqatirina muqantirina za a rubuta shi daga cikin al-muqantirina waɗanda suke tsallake waɗanda sun kai kamfara ladan su ta tai ta yawa waɗanda kuma suna iya tsallake gadan siradi ranar alkiyama da aya dubu to ina ne da aya dubu aya dubu fa kusan kayi kusan kayi zihi sha wani abu kenan ko ba haka ne ba domin aya dubu kusan kashi ɗaya ce ta cikin kashi shidda na ƙur'ani kayi wajen izini sha biyu ko sha uku kenan aya dubu kuma akwai masu yi akwai ma masu talatin kullum da daddare su yi kiyama daidai da izini talatin amma mai ana maganar mutum shi kadai fa shi kada yake abin shi kamar usman dan affan kaga yana yi qur'ani yake saukewa duka cikin kiyamul layl amma shi kada yake abin shi yawa in ba shi wa yake iya bin shi kaga saboda abu ne mutum ya sa kan shi kaga mutum ka san kullun qur'ani yake saukewa ka sallah ka zo ka bi shi kuma sai ka koma gefe kai taka yawa ka karanta abinda kake iya karanta kai sallar ka رواه أبو داود أبو داود رويتوش ويروى من حديث التميم كما رويتو لك حديث التميم وأنس da hadisin Anas marfu'an man qara bi mi'ati ayatin duk wanda ya karatu da ayoyi 100 kutiba lahu qiyamu layla za a rubuta mashi tsayuwar daren gaba daya wa fihi madaf riwayoyin da ta farko da ta bin dukkan su akwai rauni a cikin su wa man arada duk wanda yake son an yazida ya kara fil qira'ati a cikin karatu daga aya dubu din ko aya ɗari din wa yutila kuma ya tsawaita wanda yake so sai yayi wa kana yusalli li nafsihi kuma ya kasance yana sallah da shi kadai ba tare da yana mutane limanci ba wa yutawwil ma sha'a saboda haka ya tsawaita yadda yake so ya tsawaita ba wanda ba ya kuka da kai ko yawa sai dai kai kai kuka da kanka in kawa da aka zo diba kaka ce wallahi tsawaita sallah ne ya hamma na ita daga hayyaci na ban masa inda nake ba sai dai daga an dauko ni kawai to kaga baka cuci kowa ba baka matsa ma kowa ba kanka ka matsa ma amma mutane ba suka yi ta faduwa ridib ridib ridib ana ta faduwa da wa za a kuka da kai za a yi wa kadhalika man salla bi jama'atin haka ma wanda ya ma mutane sallah da da wasu jama'a ji sallar jam'i kenan yardauna bi salati sun yarda da sallar shi to shi ma ya tsawai kuna gani yawa in ka san ma mun ka duk malamai ne taro ne aka yi na malamai malamai ne an yi taron malamai aka sa ka ga ka ba su sallah to shi kenan ka san duk malamai ne babba wanda zai maka kuka duk sun sa abin da kake karanta duk sun iya ko almajirai ko masallacin cikin makaranta yake waɗanda dama su aikin su karatun ƙur'ani ne kaga sun yarda da sallarka amma mutanen da ta duk yawansu da ya samu almajiri wanda cikinsu duk wanda aka ce sallar liman ta bace shigo ya ga Allah bai san yadda ake ba to kaga in kai ba sallah mai tsawo ba sai da sallar ka ba saboda ba san ta ba ba su koye ta ba ba su iya ta ba ba su iya karatun ta ba kuma ka zo ka tsawaita musu to shi ne malam ya ce haka ma wanda yake ma mutane limanci sun yarda da sallar da yake musu ba su kuka da shi ba ya matsa musu to shi ma sai ya tsawaita yadda yake so yanzu kaman jami'o'i jami'an da muka yi karatu sudan jami'an firikiya kusan da ya ga dan waje ya shigo ya yi sallah cikin masallacin yan makaranta ne sun ishi masallacin ya ba masa kaɗan masallaci ne ya kai girman sahaba ɗaliban da ke cikin makaranta sun kai wajen dubu biyar ko kuma a ce dubu goma nan suke nan suke kwana na ake musu karatu masallacinsu ne ko kaga duk wanda ke wurin mene ne almajiri ne amma duk da haka nan wani lokaci in ka tsawaita sai sun ma magana akwai takadarai akwai tsageru kana cikin sallar ya ga wani ta ce wal asri innal insana lafi khusr akwai takadarai yan yan take hibarwar su kuma sallar ta lalace su wannan duba matsala bane kai dai ka matsa musu tunda ba a barin ka kake zuwa masallaci dole ka zo masallaci to kuma kai ka maza kamar yadda wani ya kamo ranar arfa ana azumi an yi azumi an sha ruwa zo sallar magariba ya kamo suratul shawara yana tai an sha ruwa da an sha ruwa minti nawa ke mutaya masallaci minti biyar ne minti biyar an tara sallah ka ban sha ruwan da kyau ba kuma na sha wahalar kishirwa da yunwa kuma ka zo ka tsawaita sallah wajen sha biyu uku yana karatu ولا شريك إنه كان من الضالين واغفر لأبي إنه كان ولدا إندونيزي نيكي بعد سلام أم جيرنا Daɗin murya ba da ba can wani zai ce amin da gangan ne kuma. so yake ya tsaye da shi, shi ma da ya ja ka sai ce Allahu Akbar, na duka. وكان بعض السلف ساشا مغبتا كسانتي يختم في قيام رمضان yana sabta qur'ani a cikin tsayawar ramadan kaji fi kulli talati layalin cikin dukkan kwana uku duk kwana uku sai ya sauke qur'ani kullun yaji 20 yake ba karatu ba wurin sallah ne cikin sallah kullun sai ya karanta yaji 20 duk kwana uku sai sauke qur'ani wa babuhum fi kulli sab'in kuma an rawaito sashen su duk sati sai ya sauke qur'ani cikin sallah wa babuhum fi kulli ashrin sashen su kuma duk kwana goma duk kwana goma sai ya sauke Qur'ani sauka nawa yake kenan sauka uku yake Allah ya samu dace kana jin labarin magabata sai kare na kanka faslun wa tarawih sunna tarawih sunna ce sallar tarawih sunna ce ta ji ba wajibi ba ce hukuncin ta sunna ne in ka akwai lada in ka bari ka bar alheri mai yawa ka bar lada mai yawa amma ba ka yi zunubi ba amma matsayinka na musulmi mai azumin watan ramadan ya kamata a ce yadda ka raya yinin ka da azumi da kishirwa da yunwa to ka raya daranka kuma da bi da ibada wa fa'ala jama'atun afdal ko wa fi'luha jama'atan afdal aikata ta a cikin jam'iya hi falala akwai halaccin ka yi ta cikin gida kai zaman ka cikin gida an kariya ka yi abinka amma ka yi ta cikin jam'i saboda jami'i alheri ne taron jama'a alheri ne Allah yana sa albarka saboda akwai mutanen kirki a ciki nan ko kai kadai ne can za a iya samun wani albarkacin shi Allah ya muku gafara gaba daya in ka tsaya kai kadai kawa albarkacin ka wa filu sahabati laha aikin da sahabbai suka yi gare ta ita tarawih mashhurun aiki ne sananne shi ma ya sahabbai sun yi tayinta wa talaqqathu al-ummatu kuma al'umma sun karbe ta da hannu biyu anhum daga sahabbai khalafan ba'da salafin baya bayan magabata mana waɗanda suka zo bayan sahabbai tabi'ai sun karbe ta da hannu biyu suna yin ta ko tabi'u tabi'ina sun karbe ta ga tabi'ai tabi'u tabi'u tabi'ina su ma sun karbe ta ga tabi'ut tabi'ina haka dai har abin ya kawo gare mu saboda sunna ce manzo Allah ya sunnanta ta alaihi salatu wassalam sahabbai suka yi koyi da shi almajiran sahabbai suka yi koyi da su su ma almajiran suka yi koyi haka abin ya ta gudana har ya kawo zamanin mu rawa abubakar abubakar ya rawaito abdulaziz wanda ake ce ma abdulaziz an ibn abbas radiyallahu anhu Allah shi kara masa yarda annahu sallallahu alaihi wa sallama kana yusalli fi shahri ramadana 20 raka'a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sallatar raka'a 20 a cikin watan Ramadan قال الشيخ تقي الدين مالم تقي الدين رحمه الله الله يمشرا ما يجي تقي الدين شنو ابن تيميه malamin malamin mai wannan littafin ke ya ce lahu musulmi yana da dama an yi salliya ishirina ya sallaci rakawo'i ishirin a cikin tarawihi kaji akwai dama wannan kana da daman ka sallaci raka ishirin kamar yana wasu masallatai ke yi ko ishirin ake yi kuma a kawo uku shafa'i da wutiri ya zama ishirin da uku to akwai dama wannan kama huwa al-mashhuru kamar yanda yake shahararren abu ne fi madhhabi ahmad a cikin mazhabin imam ahmad wa shafi'i da kuma mazhabin imam shafi'i a fahimta su ya halitta mai tarawih ya sallaci raka 20 daga baya kawo shafi'i da wutri muna ganewa walahu kuma mai sallah yana da dama an yi salli sittan wa talatina ya sallaci raka'o'i talatin da shida kama huwa mazhabu malikin kamar yadda yake mazhabin imamu malik ne ji ibn tamiya ce da ya halitta wanda yake so sai yayi walahu an yusalli ihda ashara mutum yana da dama kuma ya sallaci raka'o'i sha ɗaya وثلاثة عشرة كما متنا لنام صلاة ركوي شاء وكل حسن ya ce kowane ɗaya mutum ya yi to ya abu mai kyau in ka yi sha ɗai ka yi abu mai kyawu sha uku ka yi abu mai kyawu ashirin ka yi abu mai kyawu talatin da shidda ma makka da madina masallacin makka da madina har yanzu 23 ake kullum asham kullum 23 ake har yanzu masallacin makka da madina na suna sabga ƙurani suke ci sai an sauke ƙurani sun aka wara ashan ma in aka wara kiyamun lalle ba tsayawa yan abu suke ashan ba a tsaye da ta a yi ashe ba yi kiyamun lalle kowane sai an sauke ƙurani ciki karatu suke sosai kowace raka sai an mata karatun shayi daya sauke ƙurani ake kaga ko da yake can in kana cikin ba za ka abin nan ba dama ibada ta kai ka baka san kowa baka san gidan kowa ba wanda masallaci ko masallaci ne an taladan mashi da yanayi mai kyau baka zufa can kasan ka yana iska na hitowa mai daɗi nan ko ina AC na bugun ka amma yana yawa sai ka samu babata wani lokaci guda uku duk kwakifa kwakifa kwakifa sannan za ka jin daɗi ba yunwa amma mu ma nan sai mu yayi ba irin nasu ba ko irin nasu ma muna yi ba abu ne na lokaci bai ya wuce kuma shi kenan ba dindindin ba ne wata ɗaya ne sai da haka mu sai muka ɗauki akwai masu yi har yanzu mai da yawan masallatun mura na yanzu 23 ce wasu masallatai kuma sha uku wasu sha ɗaya ibn taymiya yace duk wanda kai da abu ne mai kyau wa yakunu taksiru ar-rak'at sai yawaita rak'o'i ya zamanto au taqliluha ko karanta su bi hasabi tuli al-qiyam wa qisarihi da gwargwadon a wato tsawon tsayuwa din ko kuma gajabtin shi wa umar radiyallahu ta'ala umar Allah ya kara masa yarda lamma jama'a an-nasa lokacin da ya tara mutane ala ubayyin akan ubayyi dan ka'ab salla bihim 20 raka'a yayi masa salla raka'a 20 farkon sallar da aka fara yi wanda sai na Umar ya tara mutane da yazo masallaci sai ya ga mutane nan mutum biyu suna yin tasu nan mutum uku duk an karkasu cikin masallaci haka an yi gumi gumi babu dai wani limami kowa da limamin shi mutane kashe wani shi kare ma yake sallah sai sai namar ce bare tara su akan limami daya ya ce ubayi ka shiga gaba ka ba su sallah to wannan sallar da aka yi raka 20 aka yi wasahabatu radiyallahu ta'ala sahaba kuma Allah ya kara masa yarda minhum cikin su man yuqillu akwai wanda yake karanta raka'o'i kamar yayi sha ɗaya din ko yayi sha uku wa minhum man yukthir cikin su kuma akwai wanda yake yawaitawa wal haddul mahdud iyakancewa da aka iyakance a ce kaza za a yi kadai la nassa alaihi babu nassi akan shi min shari'i daga mai shari'a sahihun nassi wanda yake ingantacce mana babu wani nassi da ya iyakance ya ce kakka wuce haka ka tsaya daidai wuri kaza babu amma an karɓo daga Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah wallahi alaihi wasallam bai karawa akan raka'a sha ɗaya ko Ramadan ko ba Ramadan to kaga labari take bada ga yadda annabi yake shi kuma annabi yi magana ya ce ka a wuce nan ba wasu kuma sai suka ce a tunda haka yake nan za a tsayawa ya iyakance wasu kuma suka ce a tunda bai hana ba tunda bai ce ka a kara ba to in ka kara ba laifi bane nan ne aka samu sabani tsakanin malamai wa kathirun min al'imma da yawa daga cikin limamai fit tarawih a wurin sallah asham yusalluna salatan la yaqiluna suna yin sallar da ba su gane ta ba su hankalta wala yatma'innuna fi ruku' kuma ba sa natsuwa a cikin ruku'i wala fi sujudi ba su natsuwa a cikin sujada wasu limamai haka suke sallah haka الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أكبر ما نتوى كما wannan kana ji malam yana magana tun yaushe ɗaurin shekara ɗari shida da wani abu ba yanzu ba kuma a ina a ƙasar sham ƙasar ilimi ƙasar da take cike da malamai ƙasar siriya a lokacin zamanin shi yake ba da labari yace da yawa daga cikin limamai suna sallar da ba su gane masallai ba natsuwa cikin ruku'i ba natsuwa cikin sujada alhali kuma natsuwa a cikin ruku'i wajibi ne haka ma natsuwa a cikin sujada wajibi ne akalla in kai ruku'i ka samu tasbihi guda uku subhana rabbil ala subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim kuma in ka taso akalla ka ce ni ka ce sami Allahu liman hamida matsayin ka na liman sami Allahu liman hamida ko nan ka tsaya bayan ka taso ka bari kaga akalla su ma ma musun taso amma sami Allahu liman hamida kana tasowa kayi ma musu da tasowa kuma ka tafi sai kai ta barin ma akalla ko da baka tsaya kai hamdan kafiran tsayiban barakan bi ba ka ce sami Allahu liman hamida in ka taso kai tsaye sami Allahu liman hamida ba musu ba su ce rabbana wa lakal hamd ko sami Allahu liman hamida ne ka gani kamar sai sun faɗi sai ka tafi amma kana wani aiki su suna wani babu natsuwa a ciki wa qumaniyatu ruknun natsuwa cikin sallah kuma rukuni ce a mazhabin Imam Ahmad farilla ce rukuni ne ginshiki ne daga cikin ginshikan sallah kuma natsuwa tana da mahimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa almusin salatahu sake sallah su uku saboda babu natsuwa yana kotan kurciya cikin sallah Allah ce baka yi sallah ba ka je ka sake sallah ita ga Allah ban iya ba koya mani kaga ya nuna mahimmancin natsuwa a cikin sallah ana so duk wani aikin sallah in za ka yi shi kahin ka je ga wani to shi ka natsu cikin shi ka bari sai ka natsu in ka yi rukuyi ka natsu sa'an nan ka taso in ka taso ka samu natsuwa cikin tsayuwar sa'an nan ka yi mai sujada wal matlubu fi sala abinda kuma ake bukata a cikin sallah hudurul qalbi halartowar zuciya baina yadai Allah ta'ala a gaban Allah watti'aduhu da kuma ɗaukan wa'azi da mutum zaye bi kalamin layi game da zancen Allah subhanahu wa ta'ala. Idan yutla alaihi idan aka karanta ma mutum zancen Allah ɗin. Mana ana so cikin sallah ka halarta zuciyarka cewa gaban Allah kake tsaye. Sa'an nan kuma mi, karatun da yake na Ƙur'ani ka zanke bin shi, kana bin ma'anar shi, yana ma tasiri. Faɗan da Allah yake yi ka ɗauki wannan faɗa ɗin. muna ganewa ko wa hada la yahsulu ma fil ajalati mala yace kuma haka din halarta zuciya gaban Allah da wazuwa da magana Allah bai samuwa ya tabbata a cikin saurin sallah ko ba haka ba in ana sauri ba za a yi haka ba da tafsirul qira'a takaita karatu gajarta karatu ma al-khushu'i tare da natsuwa fil ruku'i was sujudi a cikin ruku'i da sujada aula ya fi dacewa min ƙulil ƙirati daga karatu mai tsawo ma'al ajalatil makruha tare da sauri da gaugawan da ba a so a cikin sallah. Muna ganewa ko? Yawwa, a gajarta ma mutane karatun alkur'ani cikin sallah amma a samu natsuwa cikin mi? Yawwa. مدهامتان الله أكبر سيأتي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سيأتي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كذا أنت الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى هم سيأتاسو الله أكبر سيأيزني وما يأتي لمن يأتاسو لك سجدا بيزنا لك وكما يقوم kamar da za ka gani wani yana sallah in sai shi kada yake sallah za ka ya karkace cikin sallah haka haka yake yi sujada haka ake yi kama ana miko mai balo yana mata haka ana buge ta da kai kawai sai ya tashi da wata irin sallah ana karatu ba a karatu baka sani ba so ba a san irin wannan sallah wa salatu ashri rak'atin malam yace sallatar rakawi guda goma ma tulil qira'ati tare da tsawon karatu wa tumanina da natsuwa aula shi ya fi dacewa min 20 raka daga sallatar raka 20 ma la hajratil makruha tare da gaugawar da ba su me yasa malai ce li anna lubbas salati wa ruhaha saboda amfanin sallah da ran sallah lubba shine abin da zaka bambarawa ka ci na dan ici shi ake ce malub kamar lemun zaki ana bambare shi abin da zaka sha na lemun shi ake ce malub bawon kuma shine kishiru ya ke ce ma bawa kishiru lubbu kuma shine dan to abin da zaka bambare ka kai ga abin da zaka sha ko ka ci na ɗayan incin shi yake ce ma lubbu amfani ke nago to amfanin sallah wa ruha da kuma ran sallah sallah tana da rai kuwa iqbalul qalbi ala Allah azza wa jalla shine medo hankalin zuciya wurin Allah subhanahu wataala in ka shiga sallah ka san cewa ba kana ganawa da Allah wa rubba qalilin kuma so da yawa abu dan kadan khairun shine mafi alheri min kafirin daga abu mai yawa ko ba haka ba wa kadhalika tartilul qira'a haka ma jeran karatun qur'ani dake dake afdal ya fi falala min sur'ati daga sauri was sur'atu al mubaha saurin da aka halatta ma mutum yayin karatun qur'ani هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف shine saurin da bai faruwa tare da nan saurin shaye waɗansu daga cikin haruffa da za ka zanki shigar da wasu haruffa ba kana shigar da su kamar ma babu su cikin karatu to shine saurin da ake so ba na mutum ya sauri da karatu ba sauri iri iri ne kuma sauri iyawa baiwa baiwa ce wani ba ya sauri da karatu in ka ce ya sauri shi kenan sai ce ya haƙura da karatu zai iya ba ya da bakin sauri wani kuma yana da wannan saurin wani za ka ganin makarantar ƙur'ani na duniya za ka ga wani da saurin karatu wani kuma ba da shi ba wai bai iya ba duk sun iya amma dai ya san shi karatun shi daki daki wani kuma za ka gan shi da sauri yana ta sauri yana sauri kuma ba ya banna yana zuwa da komi daidai da ka'idodin karatun Qur'ani to wannan shine saurin da aka halatta maka eh wanda kuma zaka zanki goge wasu ka'idodi da wasu dokokin karatun Qur'ani ko wasu kalmomin ma da wasu harfa wasu bakaken na Qur'ani kai ta goge su cikin bakin ka babu su to wannan baya da kyau fa in asqata ba'd al-hurufi idan mutum ya goge waɗansu haruffa li ajli sur'a saboda sauri lam yajuz dhalika lahu wannan bai halitta a gare shi ba wa yana hanu kuma ya kamata a hana shi a ce bare irin wannan karatun da sauri wa amma idan qara qira'atan bayyana amma idan yayi karatu karatu bayyananne wanda aka gane da saurin karatu yantafi bi al-musalluna kalfahu masu sallah bayan shi suna amfanuwa da wannan karatun fa hasanun to wannan abu ne mai kyau ba hana ba mun gane ko wa kazzama Allah kuma lalle Allah subhanahu wataala ya zargi allazina yaqra'una al-qur'ana wadanda suke karanta al-qur'ani bila fahmi ma'anahu ba tare da gane ma'anarsa ba فقال تعالى سي الله تعالى ce wa minhum ummiyun la ya'lamuna alkitaba illa amani cikin su akwai jahilai da magarin mutane wanda ba su san littafi ba sai tatsuniyoyi kadai suka sani ai tilawatan bila fahmi sai dai karatu ba tare da fahimta ba kenan amani a nan wurin ana nufin karatu ba su gane littafi amma suna karatu amma ba san ma'anar karatun ba domin amma ni yan umniya ne umniya kuma Allah ta'ala wani wuri ya fassara ta da ni ya zo da cikin alkur'ani da ma'anar karatu ma'anar ta buri amma kuma ta zo da ma'anar me da Allah ya ba arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi idza tamanna idza tala وقرأ alka shaytanu fi umniyati sai shaytan ya jefa a cikin fi qira'ati wa tilawati to nan kuma jami'i ne illa amaniya ma'ana sai dai karatu ai tilawa bila fahmi karatu ba tare da ganewa ba wal murad min inzal alquran manufa da tasa Allah ya saukar da alqur'ani fahmu ma'ani fahimtar ma'anoninsa wal'amal bihi da kuma yin aiki da Qur'ani la mujarrad tilawa ba wai tsawaran karatun ake so kawai ba wa yustahabbu kuma ana son tahsinu sautihi bil qira'a kyautata murya shi da karatu ana so mutum ya kyautata murya shi mustabi ne ba dole bane ba cewa kai yajibu ba ka kyautata muryar kare karatun alqur'ani mai girma in sun samu ne ka yi muryar masu abin. Larabawa kenan ko? In sun samu ne, shi ma da sun mustahabi ne, ka yi irin muryarsu. In kuma ba ka bukata ba dole bane sai ka tsaya da muryar ka ta mutanen Afirka. Muryar ka ta yan maradi. Yawwa, ka tsaya ka yi karatun ka kawai. kamar yanzu mutanen sudan ba su san muryar laraba ko kaɗan duk wanda yake murya irin tamu irin ta gargajiya sun yi son karatun shi da za ku haɗu mutane guda biyu ku je kuna ba da sallah wani na murya irin ta yan sudan shi kuma wani yan ta yan saudiya sai ka ga an yi son mai murya ta yan sudan da kai wannan muryar sun yi son ta to ba dole bane dama sai kayan muryar larabawa ba ta muryar larabawa daɗi ta yi ko ba haka ba ita ma ta an samu wani wanda ya Allah ya bashi daɗin murya irin ta ba za ka ji abin kamar kare bari yake to su ma larabawan suna da masu muryar da ba ta da daɗi su ma cikin akwai malamai da muryar suke ta larabawa amma ba daɗi Allah bai azabta su da zakin ta ba lima rawa abu dawud wa ghayruhu saboda hadisin da abu dawud da wani su suka rawaito laysa minna man lam yataghanna bil qur'an baya daga cikin mu wanda baya yin murya da karatun alqur'ani mai girma كان الزهري رحمه الله إمام الزهري الله مسرى ما كسن يقول لنا idza dakala ramadan idan watan ramadan ya shigo sai ce inna ma huwa tilawatul qur'an shi ramadan ai ba komai bane ba ce karatun qur'ani ne wa it'amut ta'ami da kuma ci da mutane abinci kai karatun qur'ani in ka kare kuma ka zo ka sallama bayan Allah in kana da abin sallama su da ba kai karatun qur'anin ba shi kenan ka zo kai shiru watan ramadana watan sadaka ne in Allah ya maka yalwa ya maka wadata ya baka dama to ka yi amfani da wannan daman in ka yi nazarin qur'ani ka karanta izi ne ko izi biyu ko izi uku to kuma akwai wani abu aljihun ka ka zo ka ba bayan Allah mai dala arba'in mai dala ɗari mai jikka da ya ba mutane kamata ya kullum cikin azumi dai kai karatun qur'ani kamar qur'ani ya ce tashi kai sadaka da ka kare bayan shi kamar yadda manzo Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam da an kare karatu manzo Allah sai ta sadaka da shi da Jibril sai ta bada sadaka to kai ma sai kai haka ne in dai kana da wani abin da zaka bada ka ba mutane suna da bukata wani na bukatan ya sai kuli kuli wani yana bukatan ya sai salati wani yana bukatan ya sai awarar da zai bude baki da ita wani yana bukatan kankarar da zai sai duk babu kudi wani gumba yake so wani fara yake so ya sayi suka taimaka ma mai dala arba'in mai dala hamsin mai dala tamanin mai ɗari mai ɗari da hamsin a ɗan samu wata biyar ɗin ka kake kira ta karaba bayan Allah kuma sai wata sai gobe ana son haka nan ko kuma ka raba masa abinci qara ibn abdul hakim a ibn abdul hakam na abdul hakam yace kare malikul imam malik ya kasance idan da khala ramadan in watan ramadan ya shigo ya firru min qira'atin hadisi yana dakatawa daga karatun hadisi wa mujalasati ahlil ilmi kuma yana tsaida karawa da zama da yake da ma'abuta ilimi almajirai kenan duk wata tattauna ta ilimin addinin musulunci sai a dakatar da ita imam malik ya ce wata qur'ani wa yuqbilu ala tilawati alquran sai ya mai da hankali shi da kufa kan karatun Qur'ani min al-mushafi kuma ba da kai ba daga al-Qur'ani takara yake ba tilawa yake ba takara yake sai ya dauko Qur'ani da shi yake karatu wa qala Abdul Razzaq kuma ba abin nan ne amma dai karatu da alkur'ani ya fi lada saboda kana gani kana karanta kuma kana gani muna gane ku amma kuma zauki zauki ne ɗanɗano ne wani ya yi jin daɗi ya ta karatu bai diba ba wani kuma ba jin daɗin karatu da ni yana dibawa wani kuma ya jin daɗi yana diba wani kuma ya sandaye da kai abin shi ya fi sauki gare shi wani ya bude qur'ani yana ya san abin na ya haddace shi sai ta ganin nawa karatun takardun ne zan da sai ka karance su ka kalle shi ba ka ga waɗannan takarda ta ƙarshe amma inda kai ne kace ba ka ci yawa kawai zubo abin ka kace wa qala abdur razzaq abdur razzaq yace kana thawri imam thawri ya kasance idan dakala ramadan idan watan ramadan ya shigo taraka jami'al ibadat sai ya bar duk ibadodi gaba daya wa aqbala ala tilawati alquran sai ya dukkufa akan karatun qur'an wa qala sufyan sufyan yace kana yazid al-yami yazid al-yami ya kasance a wa kana zaid al-yami zaid al-yami ya kasance idan hadara ramadan idan ramadan ya zo ahdara al-masahib sai tattaro qur'anai wa jama'a ilai ashabu sai tara almajiran shi ne kama kowa ya ce to ai ta karatu almajiran shi ne ce to yanzu karatun hadisi da fiqh da littattafai da an tsaida sai bayan ramadan kuma in ta karatun qur'ani kana salafu magabata sun kasance yuqbiluna ala tilawati alqur'ani fi ramadan suna da kuba akan karatun alqur'ani cikin watan ramadan fa minhum daga cikinsu man yaktima ko wanda yake sauke Qur'ani fi kulli sab'in a cikin dukkan kwana bakwai wannan ba cikin sallah ba kuma ake magana karatun Qur'ani wa minhum fi thalathin daga cikinsu kuma ko wanda yake sauke Qur'ani cikin kwana uku wa minhum fi laylatayn cikin sa ko wanda yake sauke Qur'ani cikin kwana biyu wa minhum fil ashril awakhir min kulli layla cikinsu kuma akwai wanda cikin goma na ƙarshe kullum kowane dare sai ya sauke Kur'ani. Sauraka, bari mamaki don kai an ce wani mutum kullum sai ya sauke Kur'ani ka ce ba yi yiwa. Gare ka ne saboda kai baka iya ba. Wanda ya iya kuma ya huta. Kai baka iya ba sai ka bar ma waɗanda suka iya kayansu. wanda ya zai sauke Qur'ani kullum saboda aikin shi ne ba ma da wata sana'a sai wani ni zai ne sauke Qur'ani to ko bayan Allah da yawa daga magariba zuwa isha'i har sun yi isha biyar cikin awa ɗaya din nan kawai ai ya yi isha biyar ai ya kai haram in ka ba shi wata awa ɗaya din kuma ya kai maryam in ka kara mashi kuma ya kai yasi in ka kara mai to mana zuwa karfe goma sha ɗaya na dare ya samke to kaga in yana so masu yi sai ya kara wata inda akwai sauran lokaci to gashi malam yana cewa kullum kowane dare kullum sai ya sauke qur'ani cikin magabata wa ma warada malam yace akwai hani da ya zo fa minan nahi daga hani fi aqalli min salat a cikin mafi karanci daga kwana uku cewa duk wanda ya sauke qur'ani kasa da kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai gane abin da ya karanta hadisi to wannan hadisin da ya zo wala yace fa huwa ma'mulun ana dauka shalal mudawamati ala zalika akan dagewa kullun sai an yi haka wanda yake kullum shi aka hana yi kakku karanta qur'ani kasa da kwana uku mana kakku sauke shi to ana ne in ya zama ɗabi'a ka kullum sai ka yi kullum haka kake yi ba ma bil awqatil fadila amma sauke qur'ani kullum ko kasa da kwana uku a cikin lokuta masu daraja ka share ramadan ka watan ramadan khususan musamman ma al-layali allati tuqlabu fiha lailatul qadr a cikin dare dararen da ake neman lailatul qadr a cikin su muna ganewa ko wa fil amakin al fadila ko kuma a cikin wuraren da suke masu falala kamar masallacin makka da madina masallacin kaaba da masallacin annabi alaihi salatu wasalam ko dai cikin watan ramadan ko kuma cikin wurin da yake da albarka da falala kai ka san karatu a cikin masallacin kaba ba ɗaya ke da karatu a cikin masallacin garin ku ba ko ba haka ba kaga sai ka dagi ka je wannan wurin in ka shiga masallaci ba abin da zai hiddo ka sai yunwa in ka je yunwa ka hito ka ta abinci ka koma ba garin ku bane baka san kowa ba ba wurin wanda za ka tafiya dan Allah in baka yi ta karatun Qur'ani ba me za ka yi ta karatun Qur'ani ba kai ba yawo ba kai ba yawo ce yawo ce ka zo kai tawa mutane labarin otal otal masu kyau a mutane wasu haka su kawai umara sun dauke ta wurin shakatawa wurin jin daɗi Allah ya baka kuɗi bari ka je ka shakata kawai gaskiya mutane kawai sun aza majalisa ana ta hira nan mara da kuna da majalisa kuma ku taimaka ku yi majalisa ka Allah majalisar ba ta isa kaga wani yana ta neman mutane ko ina suke ita shan wahalar neman su ba ka ga wani ba wani nake ta nema kawai abin da yake nema ya ga abu kai azan na ita mugun dumi kawai oh zuwa wurin wurin abin nan wurin ibada ne ba wurin dumi bane ba wurin hira bane ka bari in an dawo mara da azan na ita hira amma ba makka ba dama ce Allah ya baka wata rana ba za ka sami ta ba ba ka dama ka yi ibada ka zo ka yi ta shirme kada ka mata ce ka je ka tada wafi ka tada wafi ka ta in ka gaji ka zai ka nemi wuri ka zanna ka huta ka ta istighfari ta istighfari ka tuba saboda dawowa za ka yi kwana sha biyar ne za a baka in ramadan ne kuma kwana ashirin ne in ka tai da wuri ba shi kenan mara ka dawo kuma shi kenan ka dawo mara da fa فيستحب الاكثار فيها to ana son yawaitawa a cikin lokaci mai albarka da wuri mai albarka min tilawatul qur'an da yawan karatun qur'ani iktinaman lizamani dan neman ribar da ke cikin zamanin wal makani da kuma ribar da ke cikin wurin wa huwa qawlu ahmad shine magana imam ahmad wa ghairi da wani shi alai ya dullu amal ghairi to akan shine kuma aikin wanin su yake yin nuni وقال صلى الله عليه وسلم ما زال يأتي يقرأ القرآن فكرنت قرآني فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة قرآني زي زوم يتيتوك باس شيرانا القيامة وروى الترمذي عن أبي مسعود مرفوعا إمام الترمذي يروي أبو مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة دون بكرنتا بقي ديرك تهم لتابن الله القرآني ينادى لادا walhassanatu ita wannan ladan bai ashiri amsaliya tana daidai da goma irinta la yaqulu alif lam mim harf ba ni cewa alif lam mim harf walakin sai dai alifun harfun alif harafi ce wa lamun harfun lamun ma harafi ce wa mimun harfun ita ma mimun harafi ce fa kaifa hada ma al-muda'afati fi shahri ramadan malam yace to yaya wannan tare da riban yawa da yake cikin watan ramadan wa ibn umar marfu'an daga abdullahi da umar marfu yuqalu li sahib al-quran ana ce ma mai karatun qur'ani iqra warqa ikaratu kuma ka hau wa rattil kajera karatu daki daki kama kunta turattilu fi dunya kamar yadda ka zamanto kana jera karatun ka dai dai a cikin duniya fa inna manzilataka lalle matsayinka inda akhiri ayatin yana nan a wurin aya ta ƙarshe rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito shi wa li ahmad nahuhu an abi sa'id imam ahmad yana da irin wannan hadisin daga abu sa'id wa yas'adu bi kulli ayatin daraja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace makarancin qur'ani zai zanki hawa daraja da aya da yake karanta din ya karanta aya sai ya hau sai ya hau mataki ya hau bene hatta ya qara'a akhir ayatin minhu har sai ya karanta karshen aya daga alqur'ani malamai suka ce wannan sai abin da ka haddace ne zaka karantawa in makarancin qur'ani ne shikenan tun daga fatiha har zuwa bidar jillatu wannan za ka yi ta karantowa don ka karanta aya sai ga ai- an yi sama da kai wani sullam ne ka haraba'i na ikon Allah waranga ce tsari ne na ikon Allah sai dai ka gana ta yin sama da kai kana karanta aya ana sama da kai har sai ka karanta minal jinnati wan nas in rabi gare ka haka nan daidai inda ka iya in rabin rabin gare ka daidai inda ka iya za ka karantawa in kullu wallahu ita kadai ka iya shi kenan daga ka karanta aya hudu shi kenan ka yi tsaye in ka yi kurawa zai ka gama da su in ka yi alamtara kai ba zan wani inda dai ka iya duk wata haya da ka iya ko ina take sai ka san kawo da ka karanta ta kawai bude bakin ka Allah zai cewa kai musulmi ne karanta Qur'ani wanda ka iya shi kenan kana kallon makaranci ka gaji sama da shi tun kana kallon shi haka kai ba ka ganin wani wallahu subhanahu wataala a'lam Allah ta'ala shine mafi sani abinda muka bari daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yayi mana Allah ka samu gyara Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka samu cika da imani Allah ka mana karshen wahalhalu gaba daya Allah ka yayi mana su gaba daya Allah wannan lokaci mai albarka da muke tunkara Allah subhanahu wataala ka kai mu a cikin sana'a kai kenan akwai asusun mu na taimakon marayu wannan karan mun tara a wannan wata mun samu jika 909 ko ko da bakwai ne ko? da tara mun tara 500 ba wani abu kuma wata bayawa Allah kamar yadda muka faɗi da ƙasar turai ta ga wannan karatu namu na yawo ana neman taimakon marayu ta ta aiko mana jika 420 da su ne haka hada suka ba mu jika 900 da tara da wasu 'yan tambayi sama yawwa kenan insha Allah su ne za mu sayan abincin da za mu raba ma marayu kuma ana haka sai ga wani bawan Allah ya ce waɗannan marayu yana da buhu ashirin na masara ya ce ya ba su a raba musu Allah ya saka mu kowa da kai Allah ya kara biya mu kowa bukatun shi Allah ka samu cika da imani da wanda yake ba da karagon shi dala goma sha ashirin arba'in hamsin dala ɗari jikka jikka biyu biyar goma fiye da haka nan kowa Allah ya saka mashi kowa gwargwara abin da ya bada zai samu a wurin Allah subhanahu wataala Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya samu game da kyakkyawan sakamako Allah ya saka mana da aljanna kare mu daga jahannama Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah kara mana imani ka kara mana addini ya Allah ka samu mutu akan musulunci da imani Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa su huta Allah ka zama mana su gidan aljanna Allah ka ƙara shirya mana shugabanninmu ka ƙara masu tausayi da adalci da rike gaskiya jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare mana rayuwarsu ya Allah Allah ka kare su daga hararar yan bindiga da yan ta'adda ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah waɗanda suka da aikin hannu Allah ka sama aikin hannunsu albarka Allah ka ƙara musu arziki da haƙuri ya Allah Allah ka ƙara musu buɗi na alkhairi ɗan kasuwan mu kanana da manya Allah ka ƙara musu buɗi na alkhairi Allah wanda ya durƙushe baya da abin ya Allah ka tada shi ya Allah wanda yake da abin yi kuma Allah ka rika mishi ya Allah ka dafa mai bayan shi ya Allah Allah ka sa mai albarka cikin abin da ka ba shi ya Allah Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka mana ƙarshen wahalhalu gaba da ya Allah tsadar rayuwar da muke fama da ita ya Allah da azumi za ya fara wa yanzu ta ƙari ya Allah ka rage mana ita ya Allah Allah ka rage mana ita ya Allah Allah ka sa da abubuwan moriyar rayuwa mu same su da sauki da rangwame ya Allah Allah ka mana budi na alkhairi Allah ka mana budi na alkhairi Allah ka ƙara mana budi na alkhairi ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin